بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ah, alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda waɗannan ayoyin da Allah ya karanta a jiya ma aka karanta su a saka dan dawo da su domin ah, a dora bayanin da za a dora kansu wanda a cikin wannan sura ta suratul yasin a aya ta 60 kenan daidai shine fadar Allah madaukakin sarki Ah, da Allah yake bayani akan su kafirai waɗanda Allah maɗauki sarki ya aiko manzanni amma ƙarshe suka ainihi kafirce ba su yi imani ba to sannan sai Allah yake tunatarwa da cewa shi wa ya yi alkawari da 'ya'yan adam na cewa kar su yarda su bi shiɗan kuma in sun taho duniya za su bauta ma Allah maɗaukin sarki wanda mun sani ma akwai wani hadisi da manzo sallallahu alaihi cewa a kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yace kowane mutum dama ana haifuwa ta bisa ga sanin musulunci ya san musulunci kuma ya alƙawari in ya to zai bauta wa Allah sai da in ya zo uwaye na in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi in kuma nasara ne su mai da shi ba nasari in kuma majusawa ne masu tsafi su mai da shi haka nan din amma dai kamin ya taho to ya yi ma Allah alƙawari in ya zo zai bauta ma Allah madaukakin sarki to kuma dama shi dan ya riga dauko na alƙawarin so cewa duka ya halakar da mutanen duniya gaba daya sai kowa ya shiga wuta abin da yake bukata kenan gurin shi kenan to shine sai Allah shi kuma ya faɗa ma bani Adam din ayan annabi Adam cewa to wannan shi din da cikakken makiyi ne wa na dan Adam saboda haka lalle ayi tabbatar da an rike shi matsayin maki shi yasa kaga a duk lokacin da tun yaro sanda zai tashi yana karami kaga farko abin da za a fara koya ya zo makaranta saboda kasancewa shi dan wani makiyi ne kuma abinda watan shi makiyi abinda ashe da ka dauke shi makiyi shine ya zama kullun kana neman hanyar da Allah zai tsare ka daga sharri ne daga shi ne ma'ana din to shi yasa kaga dusar da yaro ya tashi da ya zo makaranta abinda aka fara koya mashi wanda zai fara la'anta wannan tsohon shine shedan za a fara mai da uzu billahi min shaytanir rajim kaga shi abinda zai fara da shi ya neman tsari daga sharrin shedan wanda yake ba shi ba rahamar Allah kaga yaro da yawa zuwa makaranta abin da aka koya miki saboda shi Allah madaukin sarki shine ya bada umarnin cewa lalle a dauke shi matsayin maki din to shi yasa sai ya zama Allah yake tuna musu Adam yake cewa ya bani Adama yake faɗa musu cewa ya ku Adama yake cewa alam ahad ilaikum shin ashe ban umar ban yi umarni gare ku ba ya bani Adama ya ku ƴaƴan annabi Adamu ashe ban yi umarni gare ku cewa Allah ta abudu shaytana kar ku yadda ku bauta ba shi dan ba shi ne za su yi uku kuma shi biyayya innahu haƙiƙa shi shi ɗanɗin nan lakuma aduwwan mubin maki ne gare ku kuma mai bayyana na kiya ma'ana ba ɓoye ke tashi take ba ka ku san wanda aka ce ga shi kiya sai ga hili take bayyane to ai kaga iyakan maki na gaskiya kenan kaga sai kai kokari ya zama a ce ka ɗauki duk mataki wanda za ka ɗauka na neman kariya daga duk abin da zai maka da sharri to ballan shi sharrin na shi ne ya fi na kowa ya fi na kowane irin kalan baki don da zuwa misali in wani mutum ne ya gare ka baki ya gare ka a iya kada ya ce kullum ya ta gure wani abu ya same ka mara kyau ko wani abu to shi ko shi da abin da matsala wuta ya kaso ya kai ka gaba ɗaya kaga ai shi zai kai ka wata rayuwa ce wanda ba ta da iyaka ta musiba da bala'i shi ko in wanda ma kai ko da kashe ka baki ga ya kaso ya na duniya misali to da ya kashe ka shi kenan gaba bai iya kai ka gaba ga lahira ne iyaka ta kai ka lahira ne kuma ƙarshe idan mutum ya kashe ka akan bisa ga zalunci ya yi gaugawa ne ya kai ka aljanna shi kuma wutar can najira ne to shi ko shedan kaga abin da shi abin da ya so a a zai ya ga ya kai duk diyan annabi adamu gaba ɗaya wuta to kaga ai kiyata ta tafi muni to shi yasa kaga Allah madaukakin sarki shine yake bayar da umarni ka aiki ya ka ayi gaba amma kuma sai ga shine wanda ke bada umarnin cewa lalle mu tabbatar da wannan gabar da ke tsakanin mu da shedan to kowa ya tabbatar da ya rike ta to shi yasa ya ce ashe ban ba ku umarni ba cewa Allah ta abudu shaytana kar ku bi shaytan shine ma'ana bauta din innahu haqiqa shaytan lakum aduwwun mubin maki ne gare ku mai bayyana kuma kiyayya ga fili karara to sannan sai Allah mura ke ce wa ani buduni lalle ku yi mani biyayya shine wahiduni ku kadaita ni wa di'uni ku mani biyayya kuma ku kadaita ni kuma ku man biyayya haza siratul mustaqim wannan shine hanya wacce ke madaidaiciya wadda za ta kai mutum zuwa ga hanyar tsira shi ne sama aljanna Allah ta fita da maka haka sannan sai Allah ci walakar azalla ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون عصلوها اليوم بما كنتم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala kar aballa minkum jibillan kathiran wala kar ce hakika aballa shi dan ya batar da minkum daga cikin ku ya batar da jibillan watan halitta masu yawa ma'ana ya ya halakar da jama'a masu yawa waɗanda suka kafirce waɗanda ba su imani da Allah din ba shine wala kar hakika aballa minkum jibillan ya batar da jama'a kafiran masu yawa daga cikinku shin waye afalam takunu taqilun shin ba za ku kasance ku yi hankali ba ku dauki wannan abin da Allah yake muku hannu mai sadakan shi yana nuna muku cewa ga abin da shi da yake aikatawa ga kuma abin da an manufa shi abin da an manufa ce zuriya annabi adamu baki daya har shi annabi adamu gaba daya duka zai kai su wuta ne to shi ne ce da kuma shi da gashi ya zo yayi wannan aikin ya halakar da mutane masu yawa ya batar da su masu dindin yawa din to sai ce afalata kun sa kiruna shin ba za ku kasance za ku yi hankali ba ku zama da adawatu ku gano wannan kiyayen tashi din wani zalalihi da kuma wannan batarwar tashi da yake yi maka wasu aw ma hallabe ko kuma shin ba za ku yi hankali ga abin da ya sauka gare su ba min azabi na azaba su kafiran ba ba to mai ruku kuma ku yi imani ba su saboda haka karshe dai duka bayan do ai wannan sai Allah ke cewa kuma ai aka je a lahira su waɗannan kafiran duka tun da nan duniya an riga an musu wa'azi Allah maɗauki saki duk wani hanzari dai da zai kawo masu ya isa masu tunda kaga iyakar dai hujja da dalili Allah maɗauki saki ya aiko manzo zuwa ga mutum ya faɗa mai cewa ga shi shi Allah ya aiko shi kuma a bauta ma Allah kuma ga littafin da za a bi wajen bauta din wanda mutum zai amfani da shi ya ya san wanda zai bauta ma Allah din iyakar da hujja don Allah ya kawo ta to amma ƙarshe su suka kafirce to sai Allah ya ce to ya kaje a lahira sai a ce masu hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun wannan ita ce wannan wutan nan ta jahannama wadda an kai muku alkawari da ita saboda haka islam hal yauma ku konu a cikin ta a yau bima kuntum takfuruna saboda dalilin kafircin da kun ka aikata wato mara shine za a ce su shiga wutar din saboda kafircin da sun kai an sani da makocin kowanne idan musulmi ne a zai shiga aljanna zai shiga aljanna ne saboda dalilin aikin da ya aikata amma ba aikin ne zai kai shi aljanna ba ko kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa kowa zai shiga aljanna a sai wanda yake shiga kurum shi ne yake cewa wanda ya mashi biyayya shi ne zai shiga wanda kuma ya ke biyayya gare shi kuma shi ne wanda yake shiga din sannan kuma ake cewa shi ya sa kaga yana shiga aljanna sai a dawwama shi kuma shiga aljanna din ba ainihin aikin ka ne ya kai ka aljanna ba don sai dai in mutum ya kawata rahama Allah ta rubuta shi wannan zan tsira ya fara cewa ba wanda zai shiga aljanna sai in wata rahamar Allah ta lullubi mutum sahabai suna kalli abu suka ce maza da to har da kai yanzu kai ma sai in rahamar Allah ta lullubi ka zaka shiga aljanna ka san sun san maza shi ne babban misali ne to shi ne zai ci masu hashi ne sallallahu amma kaga wannan yana yi ne domin wato a ya gwada mana cewa rahamar Allah ce za ta amma shi ai shi ne an rahama shi manzo Allah ko ya wato kaga ita wala ka so aljanna ne sallallahu to haka kamar irin gargadin da yake yana ce ma sai da Fatima yana cewa ki Fatima ce ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallama a watan ki aiki mai kyau ki sani in baki aiki kwarai ba in muka ji lahira ba zan wadatar da ke da komai ba wai ma'ana ana yasa ta wuta wani yanzu da kaga ba zai yi ba ko to da ai kaga ne bil'atun minni maza na ce tsoka ce daga cikin jiki ne to yana ya kuma ce ga wata tsokar maza ta shiga wuta yawa amma irin abin nan ne wanda maza ya kai saboda yana da duniya da yake gaba da ma'ana ba da ita ake fitar da fadi ba a yana magana da sauran halittar duniya gaba ɗaya su sani ba in ba su yi aikin kwarai ba ko suna ɗan shehuwa ne ko ɗan malarwa ne ko ɗan ɗan wane ne inda ba su yi aiki mai kyau ba to akwai matsala shi ne kawai ba ba kuma kaga Allah ya gaya mana cewa ba da misali irin su matar annabi annabi Nuhu da annabi Nuhu kaga dukkanin su annabawa ne amma matan su da ke mutanen banza ne su in wuta ne kaga nan abara maka cewa to in kana dan wani ko kina matan wani amma kuke aiki da kyau na kwarai ba to haka je lahira akwai matsala sannan kuma haka ya bada misali shi ma in wanda a tare da mutumin banza ne amma shi ya aikin kwarai sai ga matar fir'auna asiya ga ta ita kuma za ta shiga aljanna ba ma aljanna ɗaya ba ita cikin aljanna ba matar manzo Allah ce ita sallallahu alaihi wasallam to kaga iya kaga kuma asulin inda suke ga miji da yake yana daga cikin shugabannin kafirci da duniya gaba ɗaya to amma ga sha wanda ya faru to kaga duka wai Allah yana bada misali ne in kana karkashin wani mutumin banza to in dai kai aikin kwarai bai hana ka shiga aljanna in kuma kana karkashin mutumin kirki sai ya zama kana aikata miyagun ayyuka to bai hana ka shiga wuta ba iyaka dai abinda Allah yake yi shi ne in kana karkashin wani mutum da kirki a in kai maka aikin kwarai in baka cin mai bane aikin naka bai cimma nashi ba kamar mace ce tana kauran mijin da bata kai gare shi wajen aiki na Allah ba ko kuma ɗa ne ga bai kai ga ainihin aiki na kwarai ga na baban shi ba to bayan ka zo aljanna to nan ne sai Allah cikin fadala ta ne sai shi wannan din wanda aka karkashin naka to sai a daga shi ko da aljanna ta ba kai ga taka ba to sai a daga daraja ta yi a mai promotion kenan sai a kai sai inda kake to in dai ba wannan ba amma in tun farko ba aiki gaba ɗaya to ba ya samu wannan promotion da zai an gane ya wato shi da zai to saboda haka shi zai zama watan a duka Allah ko dauke sarki ya aiko ya yi wa'azi ya yi duk abin da zai yi ga su kafiran amma dai ga shi duka kafir su su imani ba to shi yasa kashi da cewa su hadin jahannama lati kuntum tu'aduna wannan ya dace wuta jahannama wannan wanda aka maku alƙawarin cewa za ku shige ta saboda haka isra har ku shige ta al-yawma yawma bima kuntum takfuruna saboda dalilin abin da kuka yi na kafirci wanda aka ce to yanzu waya abu yake kamar an aka shiga aljanna kuma aka ce za a dawo maha abada kuma ita ma wutar an ce an ka shiga za a dawo maha abada to amma kuma yanzu inda lissafi ne za a kamar hisabi za a yi kaga ai kamata ya sai a ce idan mutum ya shekara ɗari na duniya to in ya ce san lahira ɗin in shiga wuta in ya yi aikin manzan lafiya yi mu ya zama kai wata shekara ɗari da koko bai da ajin shekaru na duniya yan aljanna ce ita ma an shekara ɗari ya yi shi ma in ya zo kaga ya yi ɗari da aljanna shi ma sai a ce to ya fito tun da ya ce ya aiki na koko to amma sai aka ce ba za a yi haka nan ba mai an dalili saboda abin da Allah yake amfani da shi shi ne niyya shi mumini yana da niyya in ya shiga tun da ya shiga cikin musulunci bai da niyya ta abada to tun da yake da niyyar bai da niyyar da cikin musulunci har abada to shi yasa shi ma sai tashi aljanna har abada ne shi kuma kafiri saboda shi ma bai da niyyar da cikin kafirci har abada shi ma shi ma shi yasa kai shi ma wuta da har abada shi Allah ya kare mu to saboda haka shine dalili wanda aikin ka na kwarai zai zama dalili a saka aljanna amma ba ainihin shine kai ka aljanna ba rahama Allah ce dawwama ka kuma cikin aljanna niyyarka da kake da ita har abada ba kai sa cikin musulunci ne to sannan sai Allah ya ce ran tashi alkiyama din nan اليوم يوم
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لدمسنا على
sarki ya ci gaba da cewa a al-yawma to yau kan ran tashi al-kiyama kenan nakhtimu ala afwahihim yace za mu ruhe bisa ga bakunan su wadannan kafirai din a wa tukallimuna aydihim hannuwan su su yi muna magana wata shahadu arjuluhum kuma kafafuwan su su yi shaidu akan abin da sun ka aikata shine ba ka mai kasikuna da abin da suna kasance suna aikatawa din a saboda idan aka zo a lahira din su kafiran bayan an zo da su to karshe Allah zai tambaye su me yasa suka bauta ma wani abu wanda ba Allah ba suka yi shirka to sai su ta rantsuwa su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina har da rantsuwa su su wallahi ba su yi shirka ba wanda abin da suka nuna da rantsuwa su sai su wallahi ba su yi ba to sai Allah ya ce shi kenan sai a rufe bakin sai ka ta magana shi kenan da an rufe bakin shi bakin sai ya kasa magana idan bakin ya kasa magana to shine Allah ya ga cewa sai a baya da shine a yau nakhsimu ala afwahi yau sai mu rufe bakin na sai zan yaban magana gaba ɗaya tunda dai ƙarya za su yi sun san da sun bauta wani abu wanda ba Allah ba amma kuma suna cewa wani abu wai su musu ba to shi kenan sai a rufe bakin a ce yayi shiru ne wa tukallimuna aydihim sai hannu su yi magana hannun za su yi magana eh lalle tabbas su sun ka sanya sun kai abu kaza da kaza da kaza da su ba magana ta kare wata shanu arjuluhum kuma kawawan su ma su yi shaida bi ma kanu ya kasi da abin da suka aikata shi ma kawawan nasu su ce da su an ka sanya an ka tafi wuri kaza da kaza da sabon Allah ci gari wanda kamar da shi wai kawo da Allah wannan cikin tafsirin shi yake cewa wato idan aka zo din a na farko duk gaban gaba ɗaya kowane zai shi na farko misali kamar idanu za su yi shaida da kansu su ce lalle tabbas su an ka sanya an ka kalli mana ba ma ana magana sai kafin da kowa ma ake yanzu duk wanda ya yi amfani da wata gaba ya aikata wani aiki na sabon Allah da ita tun da ya an ka zo musu zaya saboda ganin ka gaban yi musu gaba da dan wuce to sai a sa bakin nashi kulle sai a sa gabar da yi wannan sabon da ita sai magana da kanta sai ba ke kasa magana gaba ɗaya in ido ne ya sa kalli wani abu wanda a haramun to shi kenan sai idanun za su yi magana da kansu sai su ce lalle tabbas su mutum ya sanya ya kalli abu kaza da su wani haramun to kaga kaka kenan ta kai kuma da lokaci da komai da su sai an faɗi sa da kai abu ga yadda an kai abubuwan wanda ake ido shi ne wanda zai faru kenan in hannu ne wanda ka sa shi ma ka taɓa wani abu wanda a haramun shi ma hannun shi zai magana ce lalle tabbas shi ka sanya ka taɓa abu kaza da kaza da kaza lokaci kaza in kunne ne ka ji ka saurari magana da a haramun ka saurara shi ma kunnen zai yi magana sai ya ce lalle shi ka sanya shi ya ji magana kaza da kaza lokaci kaza da kaza da kaza in kuma kawawa ne kasa kai tafiya da suwa suwa kawawan za su yi magana su ce su ka saka tattaka da su ka je wuri kaza da wuri kaza wajen sabon Allah din duk gabar da mutum ya aikata ne za ta yi magana da kanta din to karshe bayan su waɗannan kafirin duk an yi wannan ɗaya gaban su yi shaidu a kai in ciki ne shi ma haka ba wanda ka samu halabu ka ce ba shi zai magana da kai da sai ya ce lalle tabbas shi ka samu abu kaza na haramun daga ci duk gaban nan gaba da wanda ya zina da shi ma fara shi da ya magana cewa da shi ya amfani wajen yin zina din duka kowane irin gaba da wanda aka aikata sabon Allah da ita ita ce za ta yi magana da kanta din to sannan a bayan duk sun yi wannan sai shi bayan shi wanda aka fi da bayan an jefa shi cikin wuta sai ya dawo yana zargin wannan gaban sai ya ce wasu wai lima shahidtum alaina me yasa kun kai shaidu akan mu an ka samu wuta wai shi da waza yanzu gaban nan shi da yawa hada bisa riga gane ya mu zargin me yasa suna kawo gaira shaidu wanda ga san jiya sun kai shi wuta sai su ce wace ai an dan Allahu allazi an da kullu shay'in Allah da kai ya sako ya magana shi sako kai magana kuma haka ba su ga mashi tunda shi ba ji an kulle shi ai shi ka magana ko to wannan sai an kulle shi an kare shi magana tunda kai ya kawo sai san gaba ɗaya bai iya magana sai gaba su kai magana to shine sai gaba su ce ai Allah da ka sanya wanda gaba da ikon a yi magana din shi yan babu iko mai magana shi sa haka ta faru haka nan kuma shi ma idan mutumin kirki ne shi ma abin da zai faru gare shi kenan wanda in mutumin kirki ne shi ma ya yi amfani da gaban nashi wajen aikata ayyuka na na alkhairi shi ma su ma gaban su su shedu gare shi akan haka ne in misali mutum ya yi karatun alkur'ani ne idanu ne za su faɗa cewa su da su kai kallon wannan harufan na ƙur'ani wajen karantawa za su yi magana sai su yi shaidu gare ka na kai yawan na aikin alkhairi in kawo wanka da ka taka ka da su zuwa masallaci ko wani wani aikin alkhairi ko karatu alkur'ani ko wani abu su za su yi magana cewa lalle tabbas lokaci kaza ka tattaka da suwa ka zo wurin karatu alkur'ani wuri kaza in kuma wani aiki ne na Allah wanda aka yi dai ko dai wani ne abu da wanda yake na kwarai ko islam makaranta ce ko ina duk dai abin da ka zo za su yi magana duk abin da ka aikata da yan hannuwa kai ka sa kai amfani da su kai wani aiki na Allah su ma za su yi magana su lalle tabbas su ka sanya kai an kai inda ma shaidun ba gaban ɗaya ba da wanda an musulmi da wanda da wanda ya aikin kwarai da wanda bai na kwarai ba ba gaban ɗaya ba har wurin da an kai shi ma sai ya shaidu kamar yanzu misali wanda ya aikata aikin sako to daidai wurin ita wannan ƙasar wadda mutum ya yi wannan saban daidai na wani ita kanta ta sai wuta ya shaidu din ta ce lallai daidai gare ta bisa gare ta mutum ya aikata abu kaza na saban Allah in kuma aiki ne na kwarai mutum aikata shi ma wannan kasar daidai na inda ya wannan abu sai ta yi shaidu yanzu misali kamar da muka taro wannan nan wata kasa ga ta masallaci wani ga sai ta yi shaidu wani tashar kiyama mun zanna lokaci kaza na bai karatu alqur'ani duk kullum kullum wanda ka zo duk in duk sanda ka zo ne adadin yawan zuwan naka sai ta bai wannan shirin din cewa zuwan ka kaza misali an gane to in aiki an kai shi ma haka ne sannan shi kai ne zamanin da an kai shi ma sai ya shiru inda rana ne an kai to shi ma kai ne yin zai yi shiru cewa lalle tabbat ciki ne ka aikata abu kaza da kai na alheri ne in ba na kwarai bane kuma shi ma yin zai yi shiru cewa lalle ciki ne ka aikata abu kaza wanda ga wanda yake da zamani da wuri ne dukkan su kowa mai shiru ne to shi yasa sai zama kowanne daga cikin gaban suna yin shaida wato kamar yadda mai tafsirin ruhul bayan ya kawo kamar da shi ma cewa ya kawo shi a cikin nashi tafsirin ya ce wata akwai kallo guda hudu waɗanda waɗanda su kallon duk matsayin su ibada ne su ba ya ce na farko shi ne kallon haruma na ƙur'ani kana karatu a ƙur'ani ibada ce lada ka rubuta ma wannan kallon da kai yi lada karantawa daban kuma lada kallon da daban sannan kuma ya ce na biyu kuma shi ne kallon ka'aba mutum ya zo inda ka'aba kawai ya zalli kallon ta ɗai lada aka mutum matsayin ibada ne shi ma sannan ce na uku kallon fuskan mahaifi mutum ya kalli fuskan mahaifi ne ya ji daɗi da murna saboda mahaifi shi na cikin lafiya kuma yana mai mutunci ma yana mai biyayya gare shi saboda jin daɗi shi ma wannan kallon ibada ce sannan sai na hudu shine kallon fuskan malamai ko malami shi ma da niyyar jin daɗi saboda yana cikin lafiya da komi wannan shi ma matsayin ibada ne kyau daga su guda hudu dinnan su wanda ci dukkan su matsayin kallo ne amma duk ibada ne da aka mutum iya su to muna fatan Allah ya samu da imamu himma da wuri ta aikata dukkan alkhairi Allah fara manzon Allah sallama to wannan shine za a ce duka waɗannan gaban nasu gaba daya to yanzu dan Allah yanzu wanda irin shaidu da yake wai mutum ta ko ina ina inda mutum zai hita ya aikin da ba na kwarai ba bai hita tunda yanzu ka daga kodan kotu ka zo mutum kotu aka shi shaida aka kai shi da an samu shaidu biyu guda biyu a jalefa hukunci za a mai to yanzu ka ba an samu shaidu kala kala idanu sun yi shaidu kunnuwa sun yi shaidu hannu ya yi shiru kawawa sun yi shiru ciki ma ya yi shiru farjin mutum ma ya yi shiru ya yi da shi ya kusan nawa kenan shi lokacin da ka yi abun shi ma ya yi shiru ita kasar da ka yi abun bisa gaji ita ma ta yi shiru kuma to yana inda mahita take ka gaba magana wani wata mahita kuma ga abin kuma rubuce kuma mala'iku kuma sun rubuta kuma su ma kansu kuma ga yi rubuce to ai kaga shi yasa kaga abin lalle dole ne gaskiya sai an yi takana kwarai da gaske wajen aikata ayyuka na alkhairi da kuma kokarin nisanta abuwa marasa kyau din wanda amma ya Allah ya taimaka kaga duk ayyuka alheri ne mutum ya kai shikenan kaga mutum ya samu shedu kenan duk inda wadanda shedu sun ga taru ai an gaba abin da yasa kaga shi wani yau da ke sarki duk ya san fa an yi ya san duk kayan wadanda ba sai an bi duka shedun ba amma da ka tabbatar da an ba adalci ka gani sai a nemo ga shedun tabbas saboda kuma kasa alƙali ba ya shedu to Allah shi ne alƙali mai hukunci to kuma alƙali bai shedu ka ka'ida misali shi yasa ake cewa yanzu misali da a ce yanzu nan gama alkali misali gama alkali kawai wani marika sai ka ce kai kala ta wannan mutum da marika kotun wannan kotun wannan alkalin wanda gaba ne an kamar ne kadai to yanzu ba hukunci zai yi wasu ya ce kawo shi ka ka'ida ne cewa za ka kawo shi kuma kuma saboda haka saboda ka cewa za ka kawo shaidu ya bare kaɗe sai ka kawo shaidu sannan zai hukunci ba kawo shaidu ba alƙali mai shaida ya yi ko saboda ka shesa wani ba ka sarki yana yin shaidu yana yin shaidu tun da shi ya san komi amma tun da haka nan tun da shi ne ba ya bai hukunci ba ya shaidu saboda ka sai a nemo shaidu na daban wanda su zasu yin shaidu to kuma ga shaidu ka samu kala kala ba da yawa hakan nan to Allah ya gafarta mana zuwa ba kita saboda haka in ba zaura shi sa kaji maza Allah ce da makwacin rahama Allah za ta kai mutum aljanna in ba rahama Allah ba to ai kaga to kaga in ba ramar Allah cikin wanga labari shi yasa ka gara ma ko can abin da aka bukata dai ka tabbatar da sallah ta yi kyau da kyau sannan sauran ibaru su biyu su ma to ya an samu haka shi yasa kake manzo da yake cewa yake cewa watan duk wanda an kama hisabi ɗaya bayan ɗaya ma'ana kamar ka ce diddige diddige an kabi kwakwaf ya ce kowane ne in ji manzo Allah ya ce kowane ne sai ya shiga wuta inda aka mai irin wannan hisabin to shi ne sai da Aisha take ce manzo Allah to amma alqur'ani kuma Allah yake cewa wa ba man utai kitabu bi yaminihi fa sai ku hasabu hisaban basira to shi kuma me aka yi da hakan sai ce ai abinda ake nufi da an tura kayanka an ka bincika kayan wani ai kayan wani sai Allah ya ce to a wuce kawai shi ta ce shi ne aka nufi da hakan sai dai kuma Allah ya yi kuma a wuce sai da kakuro to shi ne dama abinda aka so dai a zama dai an samu dai sauki an samu dama dama kwarai da gaske to ya ka samu haka to shi ne sai ka ga duk an rodo hil da sauran wasu kurakurai sai kawai sai a sai a ce kawai duk ayahi ta tafiya ba za a yi dogon bincike idan aka bincika sallah ta yi kyau da sauran abubuwa daidai daidai gwargwado to sauran duk kuna faɗa can kawai sai Allah ce to kawai a wuce shi ke to amma yadda ba da haka nan ba in za a bi ɗaya bayan ɗaya ɗin da irin wani shaidu da komi a ce mutum ya kai labari na ko alama to Allah ya gafarta mana baki da to shi yasa Allah ce zaka za a ce masu watan za a rufe zuka watan bakunan nasu hannuwansu za su yi shaidu da kafafuwansu bi makanu ya kasibuna da abin da suka kasance suna aikata ba sannan sai Allah ya ce kuma su yanzu nan da muka aka ta musu wa'azi ana musu gargadi amma sun ki imani sai Allah ya ce walau na sha'u inda mun so ba lada masna ala ayunihim da mun shafe bisa ga watan idanuwansu shine la amaina ha da mun makamtar da waɗannan idanuwan nasu shikenan sai wa ba su wani fasaba kusura da cewa ku tashi ku je ku yi tafiya ga hanya magani wai ma'ana inda Allah ya ga dama su kafirai Allah ya aiko manzanni sun yi masu wa'azi da duk abin da ya kamata su yi masu amma su ki imani sai ce to inda ya ga dama wanda ya makamtar da zukatansu suka zan ba su ganin gaskiya ba su aiki da ita to da sai ya makamtar da idanun su wanda ganin zahiri a gari gari sai su zan baka shi kenan a ce su tasu yi ta gari za su iya shi ne ma'anar fasaba kusura to kula su kuyi tafiya bisa ga hanya ma'ana kuyi rage geriya wajen tafiya bisa ga hanya mu gani fa'an na yi usiruna sai Allah ce to ta yaya za su gani bayan an shafi zarar nasu haka ba zai yi ko sai a masu yi da wani aka wa mutanen annabi lulu ne ke ji ko wanda lokacin da mutanen nashi kasan suna aikata abubuwan da ba daidai ba da waɗanda suke yi ƙarshe sai allah maɗaukin sarki ya aiko mala'iku wanda za su halakar da mutanen nashi to lokacin da suka zo su mala'iku sai suka zo cikin sura ta mutane kuma da siffa mai kyau hakan ga suna ganin su da suka zaburo da suna ganin sun samu an gama da to lokacin da suka yi hakan suna zaburo wato shi ko annabi rudu haka annabi ya tashi ya tafi da ta musu magana wala tuqzu ni fi bayni da Allah ga ku yi ta da cikin baki na kaza kaza yana ta kokarin da ya gama su da Allah su kyale shi da Allah ga baki na ina suke cewa ko alama suka ce ko can ba ma muci ba saukar da baki ba muci ba saukar da baki ba haka da suka tafi wato kashi sai sun haka su mala'ikun wato haka da annabi rudu ya tashi kwarai da gaske suka ce a'a kyale su ai mu manzannin ubangiji ne ya da shukuru to suna zuwa sai mala'ika guda ko sai yayi musu bushi haka ga busa haka nan take sai aka shafe huskar tasu ta zama da kasan kiyar waya ba ka ganin gurbe idanuwa ko hanci ko baki duk an shafe gaba ɗaya subhanallahi wai kamin a tashi halaka wakil aka masu wannan ne kamin lokacin da za a halaka da sunan mutuwar gaba ɗaya zo to shi ne aka fara masu wannan to kamar da ɗaya shi ne Allah ya shafe cewa inda ya ga dama su waɗanda kafirin da aka taɓa wa'azi su ƙin imani to da sai ya musu haka da su ma wani shi ne laɗa wani wasu da musu laɗa masna ala ayyunihim da mun shafe ga idanuwarsu fastaba usra da sai mu umarce su cewa ko ce ku yi gaggawa mana zuwa ga hanya ba gani kuna ya tafiya a fa annabi sun taya za su gani sannan sai Allah ce kuma bayan wannan
walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim أفلا تعقلون
sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma bayan wannan walau na shawo inda mun su lamasa tanahum da sai mu shafe su su zama kilatacce su zama birai wa hanazira da kuma alade aw hijaratan ko kuma su zama duwatsuna da mun shafe su alama kanatihim a nan wurin su inda suke cikin lokaci nan take da in mun ga dama da an kama su wa'azi su yi imani da Allah suka suka fi sai shi suka kiya to da ɗan damun gada ma da sai mu shafe su mu mai da su birai ko kuma mu mai da su aladai ko mu mai da su duwatsuna alama ka da cewa a nan wurin da suke ɗin sannan fa masu zaɓin motsiya ba za su samu damar iko na ci gaba da tafiya ba wala yarji'una kuma sannan ba za su iya dawowa ba ko su tafi ko su dawo ba za su iya din ba shine lam yaqdiru ba za su samu iko ba ala dhahabin bisa ga tafiya wala maji'un ko kuma zuwa ba mu za su iya ba wai ma'ana da Allah madaukakin sarki yana gwada cewa su waɗannan kafiran da Allah madaukakin sarki ya so sai mai da su alai da kamar da aka wani Isra'ila ko kuma birai ko tun da kaga su da suka yi abin da suka yi na kafirci karshe sai Allah ya shafe su aka mai da su biro to shi ne shi inda ya ga lama sai ya musu haka ne to ya ce ko kuma ya mai da su alade ko kuma ma ya mai da su duwar suna gaba daya in ya gada ma sai ya musu haka ne to saboda haka ubangiji wanda ke sarki in ya so zai yi wa kowanne wanda zaka ga cikin hadisa ta Allah irin wa'azi da aka yi ta yi alqur'ani gashi nan da sauransu to sai kaga ba su yi imani amma sai ga wani lokaci waɗansu abubuwan waɗanda ma ba ba mutane ba sai kaga su da suka karfi imani ba shi zaka ji da makwacin mutum da aljani su ne dama da ƙarfin zuciya da ƙarfin hali na sabon Allah da mutane da aljanu dama su ne kaji ana cewa ayyuhar tsakala ne to su ne masu guda biyu da su kaɗai ne masu sabon Allah amma sauran halitta duk ba su sabon Allah shi yasa akwai wata rana ina jin sai da naji afar ne daga cikin sahabbai manzo Allah ta ba aike shi wurin wani dutse yace ka je wurin dutsen can ka ce yan mura ruwa mu sha yana da ruwa to shi da zai tafi a ya zo da wannan dutse yake ci mashi manzan salama ya ɗauko shi yana buƙatar a ba su ruwa su sha to shi da sai ce ai tun lokacin da ya ji Allah ya magana game da wuta yake cewa ya yi wanda zai amur ku an fi zakon wa ahalikum nara wa ƙudu hannasu wani hijara da Allah ya ce ita wannan wuta din makamashinta mutane da watsuna ya ce ashi tun daga sannan yake ta kuka ya ce shi ya kai saboda kukan da ya kai ya ka biya tsaye gaba ɗaya ba da kuɗi guda ruwa cikin jiki ne wanda ba na shi wanga sakon shi ne maza Allah ya kaso kwacin shi ta daraja a faɗin ya jiya ya san cikin ma waɗanda ba mutane ba suna tsoron Allah ne amma sai da ɗan adam saboda kangana da gare shi shi ake karanta ma ayar alƙur'ani shi ake karanta ma wa'azi ga suna yawa amma kuma shi ne kowa kan gari ba shi da jami da suka ji ba gari abin da ke gudana ga mutane ka ga mutum ya ya can larabci da rafi gaba ɗaya kan gari gaba ɗaya ba imani ba ta sun ko kaɗan cikin rayuwa sai shi ya yarda duk azabar da Allah zai bi lafiya sai mashi kadi ba ga haka su ma aljanna su ba su yarda duk musibar da Allah zai musu lafiya ya musu ga abuwa na suna teku na cutu da al'umma kala kala a shiga cikin jikin waccan jikin waccan ana cutar da mutane kala kala wannan duk sai Allah ya kama su Allah ya rafa ga ƙarar da waɗanda an kirki na ƙwarai cikin su ba ruwan su shigo cikin jama'a ba ruwan su kawai suna ware waccan akwai na ƙwarai cikin su ko kamar da su ta faɗa ko cewa a menene a sai su su jinni wa'anna kunna minna minna salihuna wa minna duna zalika kunna da ra'ayi kinada suka ce dama cikin mu ma akwai na kware kuma akwai na banza ji aljanna haka suka ce to shi yasa wadanda Allah kware da su ma yanda ka ga mu cikin mutane da makarantu misali ana zauna ana karatu makaranta allo makarantu da tafiyar Qur'ani da wurin sallah da komai haka da suke su ma amma ba cikin mutane wancan suka ware wa'anda ba kowa ba ruwan su da shiga cikin jama'a amma da kaji aljanna shiga cikin jama'a wani ya to shi taimaka mata zo karya yake wanda daga cikin waɗansu masu aure ne ko ya ce maka musulmi ne to musulmi ne a bashi lani ai ka san ko cikin mutane akwai musulmi a bashi lani ko yawwa ba ka huni bane amma dai shi tana ta mai yawa da yawa ce to su ma haka nan suke din ko da ka ji wani ce maka ai musulmi ne shi mai kaza kaza taimaka ba wani magana taimako Allah shi ke taimako yawwa saboda haka ba magana shiga wannan duk irin wannan abubuwan da suka gaba ɗai a lahira duk sai Allah ya kama su kuma sai Allah ya azumta da su akan wannan zalunci da cin amana da suka mai ita wannan da suka shiga cikin jikin nasa ne wannan ka'ida ne shi yasa dole da Allah dora wannan din to ta hazo da jarabawa shi da bazan Allah madaukin sarki kuma Allah zai ba ta lada sanadiyar wannan wahalhalun da kai da ita zaka ba da alhira amma shi ko aljannu da suka wannan wahalwa gare ta to su kuma sai Allah ya dauke su sai an ga su alhira to Allah ya kiyaye to shine Allah yake magana cewa to su to kaga nan wannan wannan dutsen da ma abin da maza da yake so shi sai na jafa da sani kenan ya sani akwai na kwarai wata akwai masu imani kwarai daga cikin duwakuna ma kenan to wannan kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wa man nu'amiru duk wanda mun karayar da shi ya ma'ana doguwar rayuwa kenan shine wanda aka ma doguwar rayuwa shi wa man nu'amiru duk wanda mun karayar da shi doguwar rayuwa yace nun kisu ko nuna kisu duk ana karanta haka a nun kisu fil khalqi za mu yi watan za mu juyar da shi a cikin halitta sai ya dawo wanda yake canda sai ce afala ya tafiru afala ya tafiru na me yasa ba su- ba su yi hankali ba wai ma'ana shi ne wadu wanda ya tsawon rayuwa sai ya dawo wanda yake canda ai sanda an kayi mutum rauni gare shi bai da kari ko to shi ma in ya doguwar rayuwa tsuwa ya yawa shi ma zai dawo bai da kari duk ƙarfi nashi zai kare kaga an aka siki na aka sa shi kenan misali an juyar da shi ya kama baya kenan sannan kuma a bayan wannan misali kaga irin tun daga karfin jikin shi haka ga zai canza wanda shi yasa akwai wani a abin nan da shi ya kawo a cikin cikin tafsirin nashi shi ma yake cewa wato shi mutum da farko Allah ya ba shi shekara 40 ne a duniya gaba ɗaya duka da aka ba shekara 40 sai kuma aka ba shi ma jiki shekara 40 shi ma 40 ba ƙwarai ko shi ma jikin to sarki shi kuma sai ya nemi ya ce to ya ubangiji yanzu ya ce an bani shekara arba'in ya ce amma dai kullum a ta ɗora man kaya masu nauyi da ta wahala har shekara arba'in hakan ga ya ce sun bayawa sau da shi tun da dai kullum ba da aiki sai ɗauka kaya gare shi da nauyi ya ce to arba'in sun bayawa shi ya raba biyu ya ɗauki ishirin a babban ishirin sun ishe shi kar kuma mutum mai haɗawa sai ce a bashi ishirin da ya gama daga ta ce a ba shi wannan ishirin da wanda an ka rage majalki sai ya kaga shi wai ba magana a rage mai nashi sai kai ba shi a shi wangan na jakin da ya ce a rage mai a ba shi ya gama shi ma ya hada sannan aka ce bayan wannan kuma sai aka ba kare shi ba shekara arba'in shi ba ka ba shekara arba'in ya ce a ciyar ubangiji ya ce yanzu shekara a ya ce shekara arba'in aka ba ya ce shekara arba'in din nan wato sun yi mai yawa shi ma ya ce saboda shekara arba'in a ce shekara arba'in gashi zai zai yi ya ce yanzu ba ya da aiki sai hamshi cikin cikin cikin ƙasa kurum bai da aiki sai hamshi cikin gari kurum ya ce har shekara arba'in tsawon shekara arba'in yana ta haushi a cikin duniya ya ce sun mai yawa shi ma shi ma dai a rage mai a ba shi ishirin sun ishe shi shi ma aka ɗaya ishirin ɗin aka wani ishirin mutum da ya ce dai a yaba ka shekara gama a hanyar sannan kuma bayan wannan kuma sai aka tashi har yanzu akwai biri shi ma an ba shi arba'in shi ma ya ce a cikin jawo bangiji cikin waka kada siffa da aka yi da mara kyau zan shekara arba'in cikinta ya ce ai yanzu shekara arba'in cikinta kara rashin kyau da ne ya ce saboda haka ba zai yi kyau ba to don haka a shi ne sai ke cewa don haka watan shi ma sun mai yawa a rage ne su ma mamakin ashirin din nan a mamakin arba'in shi ma a rage mai a ba shi shi ma da shautun ishe shi shi ma ba an cire mai shi ma sai mutum cire a ba shi da ya gama shi ma kaga kama da an ko to shi ne ake cewa wato idan shi yasa idan mutum ya kai shekara arba'in to a wannan lokacin za ka ga duk kaya masu nauyi yana da ɗaukar su saboda yana da cikakken yana da cikakken shekaru jirgi kenan an gane ko shekaru kenan na jirgi shi yasa duk shi iya shekara abin da zai iya ɗaukar kaya masu nauyi to daga nan kuma ya gaji tafiya kuma ya kai shekara 60 to na jiki sun wuce shi kuma don haka daga wannan lokaci shi ko abin da za a samu garin ruwa ya kai 60 da an taba kaya na cikin gida to ba da zama lafiya sai fada da yanzu yawa ta yi ya kai shekara 60 to kuma daga nan ya wuce 60 da shi kuma a ya kai 80 to a wannan lokacin shi kuma sai ka ga huska ce ta canza ta koma wata saka wata biyu saboda an koma shekarun biyu wancan na- na rowa saboda shekarun kare ne ka gani ko ai ka kare akwai ruwa gare ko yawa saboda haka to shi yasa sai yi kashi kan sai zama da ruwan ruwa din in kuma yake tamanin da shi kuma saboda an kai ga nabiri to za a ga can- huska ta yi shi wai kawai za a ga huska ta yi kuma ta canza ta fara koma kamar huska ta biri don ga wannan lokacin za ka ga duk cikin nashi huska ta yi gaba ɗaya duk ta fada duk ta yankure gaba ɗaya duk fata ta yi ta takure baki ɗaya to fuskar ta sai ta so ta koma kamar fuskar ne sai ka ce amma sai dai ban da mutane guda biyu su ba su samu wannan matsala ce aka ce ban da annabawa su ko da sun yi wannan tsuwon to ba ka ganin sun yi irin wannan koma da su ba haka Mm. na biyu kuma suka ce ban da malamai masu aiki kuma ilimin su ma su ma ba su zama haka ko su tsuwon din to ba ka ganin sun yi irin wannan rudo ta lalacewa da irin wancan ba ka ganin sun yi haka nan to wannan shi ne to Allah ya kara mana karfin imani to kaga da aka ce misali shi ne ma'anar in watan mutum ya kai ya yi tsawon rayuwa misali shi ne wanda Allah ya cewa idan ya tsaya tsawata mutum rayuwa to shi ne nuna kiso din za mu sun koyar da shi ya fila karki a cikin halittar shi sai can da yana da ƙarfi ya zo sai ya dawo mai rauni can da yana da ƙurciya ya zo sai ya dawo tsoho wanda kuma duk wani abu ne na wannan Allah mu dauke sai da yake yi wanda kai an da jikin da kuma kai ka ba ka sani wata sanda aka yi wannan abubuwan ko tun da yanzu misali kaga mutum sai ya tashi yana yaro karami shi yana nan bai sanin wanda aka ƙara girma ne sai dai kawai sai daga yana ƙara girma bai san wanda aka yana ƙara girma ba har ya kai girma tun yana ganin gashi na fito mai ga kai har ya kai gashi fara fito mai geme da hamuta da mara duka bai san wanda aka yi ba sai dai kuma ya gani shi ke na shi wasu uba ya sha wata ruwa yana nan kawai sai dai kuma ya gaba ta fara bayyana shi ma sai kuma yana nan kaɗan kaɗan na ganin kuma fata jikin shi kuma tana janyewa tana da baya duk bai sanin wanda aka yi kuma to kaga duk waɗannan da wasu abubuwa ne wanda Allah mai zai yake yi waɗanda suke dukan su watan wai duk don dai mutane su shiga taitayen su su san cewa watan ba abin da yake mai ta gare su in bayan imani da kuma ayyuka masu kyau da kwarai to Allah babu ikon ayyuka na kwarai Allah sallallahu alaihi wasallam sallama to shine yake cewa nuna kisu fil fil khalqi sai mu sun koyar da shi a cikin halitta sai Allah ci afala ya yake nuna shin wai me yasa ba za su yi hankali ba su san cewa annal qadir lalli wanda adda iko ala zalikal ma'lum bisa ga irin waɗanda abubuwa sanannu indahum a wurin su to qadirun mai iko ne wa ala ba'ati bisa ga tashi alkiyama fa yau yau su imani me yasa ba su gano Allah da yake waɗanda abubuwan to mai cikakken iko ne wa yana iya sa a tayar da su ba su mutu sai Allah ya ce
wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu
madaukin sarki ya ci gaba da cewa nan yanzu kuma za a yi magana a kansu kuma kafirai raddi gare su da suke nuna cewa ai maza Allah su sallama wannan alƙur'ani da yake karanta musu ai waka ce kullum yake koyi waki waki ne kullum yake kasan suna faɗa abubuwa da yawa wani lokaci su ce ina za illa zaƙirul awwalina kawai ga sanarci da labaran mutanen da ne kullum yake karanta musu alƙur'ani haka suke faɗa wani lokacin kuma su ce ai watan waka ce wani lokaci su ce bokaci ne haka da suka faɗi maganganu ga suna kala-kala wanda amma dukkan su gaba ɗaya kowanne abin da suka faɗin to duk Allah ya ƙaryata su a kai ne ya nuna musu duk abin da suke faɗin ba haka ne yake ba to shine a Allah madaukakin sarki yake cewa aiwa ma allamnahu shi'ra ai ba mu sanar da manzo Allah sallama waqa ba wa ma yan bagi lahu yace gaba ɗaya bata dace da shi ita waqa kwata kwata saboda kuma manzo Allah bai taɓa yin waqa ba aka ce sai dai ya taɓa hadin wasu lafuzza waɗanda shi dai ya dai hudi ne amma dai sai an ka auna sai aka sun daidai da ma'aunai da waƙa ɗin da ake amma dai shi a karan kai ne rera waka maza Allah bai iya kama wannan da ya inna anan nabiyu la kadhib anan da abdul muttalib shi kawai wani ne yayi amma sai ga an kabi da ma'auni na waka kuma wato sun ba da ma'auni irin na waka din an kuma baki kina amma da sai zama ba ainihin wato waka ce ba wadda ainihin shi maza Allah ya yi ta da matsayin da nufin zai yi waka din ba bai yi da niyyar zai yi waka ba amma kuma sai ga shi ne wannan magana din sai zama ta bayar da ta ya ba da wannan ma'auni amma shi kalan kai ne ya rera waka manzo Allah baya yi shine ma allamnahu shi'ra ba mu sanar da shi waka ba wa ma yan bagi lahu kuma bata dace gare shi ma waka ba a ci yayi ta ba bai iya yin ta gaba ɗaya in huwa illa dhikrun fa in huwa shi alqur'ani mai zamo ba illa dhikrun fa ce sai wa'azi ne shi wa qur'anun mubinun sannan kuma watan abun karantawa ne wanda yake mabayyani wato shine mai bayyana da hukunce hukunce na Allah maɗaukin sarki a kan watan yadda Allah maɗaukin sarki tsara su ɗin kuma Allah ce ya saukar da alƙur'anin ne liyun zira don yayi gargaɗi ga man kana hayyan duk wanda ya kasance rayayye shi ne wanda yake mai hankali kenan ma yau haɗau bihi wanda duk ake magana da shiya wa humul mu'minu su ne mu'mine to don ɗaya su ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan alƙur'ani shi ne liyun zira don ya yi gargaɗi ga man kana hayyan wanda ya kasance rayayye wai dal qawlu kuma dan zance kalma ta azaba ta tabbata alal kafirina bisa ga wanda suke kafire don haka sai ya zama su kafirai da su ne matsayin kawai matattu to nan Allah madaukakin sarki a yana magana ne akan cewa watan ita wannan waka din nan manzo Allah sallama bai watan ba ainihin Allah bai sanar da shi waka ba ba kuma waka koya mashi ba don haka alqur'anin nan wato shi wani abu ne daban wanda Allah madaukakin sarki ya kawo shi ba matsayin waka ba wa'azi ne shi ya wanda yake sai dai in ka haɗu da wasu ma'aunaye ne waɗanda su waɗannan ma'aunaye sun kaso su yi kama da ma'auni din na waka su sai irin waɗannan din wannan ba matsala bane ana iya samu amma dai shi alqur'anin karan kai ne ba waka bace ba to shi ne Allah yake masa waka yake masa rudi akan to sannan sai Allah yake cewa awalam yaro shin wai ashe su su gani ba su waɗannan kafirai ba sani ba shine awalam yaro ashe ba sani ba anna khalaqana lahum mu mun ka halitta gare su mimma amilat aidina daga abun da ikon mu da kudar mu ta aikata an'aman na dabbobi na ni'ima wato shine kamar abin da shafi raƙumi da kuma raƙuma da tumaki da shanu haka da awaki to Allah ce mu mun ka halitta su amma fahum laha malikuna su kuma su ne masu mallaka ga ita wannan abin amma mun ka halitta musu gobe sai ce wazallan na hafa mun ka hore ta lahum gare su mutane din famin haru kubuhum akwai hawansu daga ita wannan dabbobin wamin haya akuluna kuma suna ci daga ita wannan dabbobi din wato ma'ana shine Allah madaukakin sarki yana gwada ni'imar da ya mana ta dabbobi da ya muna dabbobin nan kamar irin waɗannan da kaga kamar irin raƙumi za a haushi za a yi kuma aiki da shi ya kuma yanka jana sun nama kuma sai aiki a ci haka shanu su ma a yi aiki da su ba kuma in mutum ya je kawai yana bukatar ya ci nama kuma ya yanka ya ci duk ba ya daidai sannan aka waɗanda sun faɗi a karar ɗaya a cikin kuna kamar su tumaki kenan da su awaki su ma to shi ne Allah ya cewa shi ya sun gaji ce an'am an'am shi ne dabbobin ne masu nau'in guda hudu nau'in guda hudu a shanu raƙumma tumaki da awaki to su ake magana dole ka ji an faɗa an'aman a cikin alƙur'ani to su ne ake magana wurin to sai kuma Allah ce kuma su ga mutane su an mallake da su nan a kula amma da Allah ce min ma amilat aidina kar mu ce shi abinda hannun mai aikata Allah madaukakin sarki ba ya da ga'a irin ta halitta irin ta mu ai kaga mutum an kace hannu ya sa abu da hannu to Allah baya da gaba irin wannan ne ta mu sai da ce abin da ikon mu wato wanda muka halitta da kudurar mu da ikon mu domin kalmar yadu yana da ma'anoni da yawa wanda malaman balaga sun san da hakan yana na cikin misalan su kalmar yadu yana bada ma'anar taimako ko kuma wadata misali ko kamar irin akwai daga cikin annabawa da manzo Allah yake da Allah ruzuki ki fara cewa wa zkur abdana wa ne a cikin suratul sadai wanda yake cewa ulil aidi wal absar ulil aidi wal absar ai kaga nan ba ma abucin hannu akan yi wanga hannu ba ai kowa na da hannu koko yawa ma yawa ana shine masu karfi ne wajen bauta Allah shi ne zaka yi wani ba shi ita mai hannu da shi shi mako da ɗan mutum mawara ci ne misali to a kalmar yadda da ya misali da larabci din a wurin malam balaga sun sani masana larabci tana ɗaukar ma'anar taimako ko kuma ni'ima haka ga misali duk tana ɗaukar hakan tun da su misali yanzu ko kai da hausa nan ai da yawa za ka iya zuwa misali kamar kila za ka yi tafiya haka sai ka ce mu wanda Allah wanda yake zai yi tafiya kuma zai yi kwanaki a can to Allah duk wani abu ya taso na cikin ranar da Allah ka ɗaya ka sa hannu da Allah da aka yi ƙarshen wannan matsaloli sai ka ce ya sa hannu to wanga hannu za shi ne kuma ya tura cikin gidan naka balle yawwa ba shi bane ko kaga taimako da haka ne misali ko yawwa to ka gani ashe ko ma da hausa akwai wannan ne an kai magana hannu amma ba ana nufin hannun wanga nan ba to su ma lalabci shi ma akwai haka nan kuma ƙur'anin nan kuma Allah ce bi lisanin arabi mubin da baka sauka da shi da lalauci ne to me zai hana kuma a bashi sifa ta lalauci shi yasa sai ka ga wasu masu sai sun tabbatar da Allah gaba wai su sai dai a ce hannun Allah din yawwa to haka suke cewa to saboda haka ba haka yake ba malaman malaman lalauci sun sani ana yin waɗannan abubuwan a to a faɗa kalmar hannu amma ba shi ba kuma kaga shi kai ne hannu hannu sa hannu sa hannu ma duk kala kala ne daban-daban ko tunda kaga wannan ka ce sa ma hannu da Allah cikin gidan abin da ya taso kaga taimako ka nufi yayi ma misali in abu abin da ya sa suna matsaloli haka haka shi ma yanzu misali kaga sa hannu kaga wani wani kala sa hannu ne ko akwai sa hannu kuma na rubutu ne ko wanda kila wani gwamna zai baka ko wani babba haka ka shi ma sa hannu ne yawa kuma kaga akwai sa hannu shi ma da yan dambe koko shi ma sa hannu ne misali amma kaga duk daban-daban to kaga dukkan su hannu amma duk hannu ne amma kuma kowanne dai kala kala ne daban-daban to shi ma nan bai ma amil aidina ba wai abun da hannu mai ba a'a don sayyidina abdullahi ibn abbas ma a shi ma ya fassara da kalmar hannu inda kudurata Allah can cikin inda Allah ke cewa was samaa banaynaha bi aidin sama mun gina ta sai ce bi aidin to sai ce ai da ikon mu in ji Abdullahi ibn Abbas cikin sahabi manzo Allah kuma yayi tawili akan haka haka kenan ba laifi ba idan don ai tawili din tun daga sahabbai ka samu haka to shine sai Allah ce ko mu mun kamalla kamar su waɗannan halitta yanzu ka duba haka yadda Allah ya halicci rakumi kai ka san in bacin da Allah ya hore wa mutum shi ya inda ba sa wata hore wa Allah ciki kai za ka tofa ka sarrafa shi wai haka zo kana bugu ne yana gudu kuma yana tsoron ka in ba don lamuncewa ta Allah ba tun da yanzu kaga in bacin da Allah ya lamuncewa sai ka gabe da shi cikin daji baka san shi ba misali ba a yi gari ba gaji yake ba ko san misali sai ku haɗu daji ka gani kaga ai sai inda bakin aka kare kai kare wajen gudu misali to amma da yake nan ne sai Allah ya hore maka shi wai sai haka ɗaya yaro ko sai sai a jono su ma a ko wanga ɗin wanga a jera su ɗaya yaro ya sai ta tafiya shi kadai ga sarrafa su shikenan saboda hore wata Allah kaga shanu duk girman shanu sai a toro garke guda ɗan yaro zo yana ta kore su wai sa yana abu da bulal sai na bugu ne yana ta gudu yana shi kuma saboda hore wata Allah wanda ke sarki to duk wannan kaga hikima ce ta Allah amma yanzu ka diba ga girman su sura kumi din nan ne su dawaki su abin duk Allah horewa ce ta Allah inda zaka ganewa inda ba horewa Allah ci da abin bai yiwa ka tai ka kana kai wargi da kura magani ai mace ba girman su ko kaga mace girman rakumi ba ba ta girman sa ba amma ta kasu wanda Allah bai hore ta bai sa kaga mace bai yawa to kaga ni irin su kura da sauran su da bai su zaki da kasu na duka to sannan in baka dawo kasa kasa misali wanda ba hore ba ga su maciji na misali ko shi ba kaga da yake ba hore su ba ka su kanana kanana amma dai ba hore su ba sai yasa baka yi malaka su sai an bi wata hanya da ba koko haka su kuna maluka su nan to wannan shi yasa hore wasu kawai ta Allah shi yasa yake tunatar da mutane wai in ba san ni'ima wace to su san ni'ima ce gana fa ba ni'ima ce Allah ya masu wadanga da gobin ga girma gare su ga komi amma ba su dama su ka sarrafa su wanda suka so kuma shi kenan ba su komi kuma sai ta ce wazallan na halahun mun ka hore su gare su famin haru kubuwan kuma suna hawa daga gare su ma'ana sai zama suna hawa yanzu kaga duk da ke yanzu wanda bai saba misali kaga in aka ce haura kumi gaskiya ba da nema ne ba da hawa ne tunda ba taba hawa ne ba sau da yake ba to kaga misali kaga ba kowa zai iya haura kumi duka tsaye haka nan ba saboda sun saba hawa misali amma dai to kaga ni to kaga ko doki wani bai iya hawa ne yawa to saboda haka shi yasa kaga watan Allah ya ce to su dabbobin daga su suka hawa kamar irin raƙuma kenan kaga ana hawan su kamar irin shi doki kaga shi ma ana hawa ne da sauran irin alfajiri su jaki kaga waɗannan wasu nau'i ne daban waɗanda Allah ya yi a hawa shi su raƙumi sai Allah ya hore bayan hawan kuma har da ma cizo za a yi kuma a yi aiki da su duka amma su dawaki su kuma da da kuma jakai su kuma sai zan ba a ci sai dai a hawa irin su alfajiri su ma hakan nan to shi ne Allah ya ce fa min harkubuhum a watan hawansu watan hawansu mutane din yana gari suna ai hawansu kenan wamin haya akuluna kuma suna cin wasu daga cikin waɗannan dabbobin waɗanda Allah madauke sarki din ya kore musu waɗannan dabbobin makiya to kaga dukan sunan da Allah yana lissafa mana imomi ne waɗanda ya muna waɗanda ya zama wajibi ya zama dole lalle a sa nazari shi yasa kaga shi aka sun tadabburi shi yasa kaga cewa afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubihim aqfalu am ala qulubihim aqfaluha wanda ya sa mutane ba za su yi rikar lura da alkur'ani ba shi ya sa wani biwa ya karanta alkur'anin zara kawai a wuce ba shi aka rufe ba shi aka rufe a wai in kai kan kaɗin koda wai kai kaɗai ne ka nazarin karatun alkur'ani to abin da aka so kana karanta shi mutane da sa tsananin lura da hango abubuwa masu zurfi waɗanda alkur'ani ya kunsa waɗanda wani in ba ɗan aka karanta ba duk bai sanar da waɗanda abubuwan ƙur'ani da yana karanta da su to shi ya sa Allah ya kaso ana sa ta dabburi wata cikin alkur'ani ana sa lura kwarai da gaske wajen fahimta abin da a cikin shi ɗin to wannan shi ne abinda duka Allah ya gaba musulai gare su ɗin domin ya zama watan mun kiyaye gare su muna fatan Allah ya ƙara nuna mana dukkanin ayoyin shi ya ƙara mana tsoronsa kuma muna fatan Allah ya lullube mu da rahama shi a duniya da lahira alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da yake lokaci ya ina jin za mu tsaya sai mun sake dawowa a gobe an Allah ya kai mana rayuwa na Allah kuma za mu kai ƙarshen surewa shi ba ta kai ƙarshe insha Allah sai gobe mun dawo mana fatan Allah mana shagora Allah ya karɓa mu duka inda muka yi daidai ya ba mu lada ta kurakuran mu kuma Allah ya gafarta muna Allah ya yaki mu da kurakuran da muka yi shafi shi daga shi zukatan mu alfarin mu masan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai cikon sabon jiya na mai sufa da alƙur'ani na ɗauke da shi to ai da ka ba shi ke gabatar
assalamu alaikum kai maka na mai tambaya ke cewa ina hukuncin hukumar da ya sallah amma ta yan ikama ta cikakkawa
ikama ikama
ma'ana kenan misali mutum ya yi sallah bai bai ikama bai daga baɗin koya bai a to ita da ikama kamar da aka sani ikama cikin sallah a sunna ce saboda haka a ga mata su ana cewa ma mustahabi ce su kuma mace in ta ga dama ta yi ikama in za ta yi sallah in ta ga dama kuma kar ta yi ikama kawai shi in ta yi sallah ta kawai ta yi kabar hama in ta kabar hama sallah ta yi amma mace an fahimta mace ko mace ya kama ba amma dai in ta yi ta samu lalai an gane ko kar ta ji an ce haka nan kuma sai ta ce bari ba ta jaɗa ba da haka in mace ba ta yi kama a sallah sallah ta tayi amma dai in ta yi hasa ba ta samu lalai da aka samu cikin ba don haka ana so ta mata amma wajen namiji sunna ce don haka abinda wasu suke ganin cewa ita ina ya kama din ko da mutum ya zama kila na san tunda an ce bar cika ba na san ya zama kila iyawa abba ya kware ba kenan ko saboda haka wannan ba komai sallah sai ta yi ba da wata matsala da shi ta yi insha Allah muna fata Allah ya samu dace ba ta yi yake cewa kamar ya kawo yake cewa malam shin sallar tawaruhu tana da kauri ko ba a yi to a wajen shi ma sallah kamar sallar tarawih wai ma ana yi mata sujada talaukan wa ɗan ayyukan wa gare ta to da yake sallar tarawih ai kaga ita ma tana daga cikin nafilula don nafila ce ita to kuma mun san da don adunna kowa ya karanta da to cikin littafin aka da ko ya ce rakkanwa a cikin sallar nafila kamar daidai yake da rakkanwa a cikin sallar farilla haka ya faɗa iyaka dai amma akwai wasu bangare wasu malamai waɗanda suke ganin kamar kuma a ita nafila don kaya rakkanwa gare ta na rage wani abu ba sai kaya su da komi kuma ta yi ba ta da matsala akwai irin muhammadu bin siri cikin tabi'i ne da wasu daga cikin malamai suna cewa su ko da ba in mutum ya yi mantuwa ga ya rakkanwa ga sallar shi ta nafila to ba sai ya yi wani abu ba iyaka dai suke cewa kamar yanzu in ka zo kamar mutum ya zai sallar nafila haka kamar yana rabakar wata ƙari misali kai raka abu kai ne yayi sai ka miƙe tsaye ka ta ga ta uku to ka ga ka ayyukan kuma nan wayan to yamma ka riga kai rukuni ba sun ka ce kawai sai ka dawo sai ka zanna sai kai su jira shikenan sarrafa su sai suka ce kuma in ka riga ka yi rukuni ka kulla kawai ka cika ta hudu shikenan ba matsala sallar ka ta yi matsala ka ƙara maka kalada kenan ma to saboda haka wasu malamai suna cewa dai ba in mutum ya rabakar wata cikin nafila ba su ya yi sujada ba amma dai nan dai a malikiya ne kamar da ya faɗa mai hadari din in mutum ya yi rafkanwa a sallah ta nafila to daidai take da cikin farilla haka ya faɗa din saboda ka za a yi za a kalla menene ne faru ciki wanda za a yi sujada kamar ne ko za a yi bali shi kenan za a yi din to Allah ya samu dace Allah ya raja gora a shi kenan wancan na malam mukaddami ko shi ma bayar da galan daya na fetur domin ci gaba da tafiyar wannan karatu to Allah ya saka musu alkhairi Allah ya karɓa wannan filma da sauran dukkan wanda suke ta ɗawainiya wajen hidimomin da ake ta yi a cikin wannan karatu tun farkon farawa haka wa a yanzu har zuwa da ƙarshen karewa duka muna fatan Allah ya karɓa wa kowa hidimar da yake gudanarwa alfarma masu Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين